بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba a darasin da suka gabata mun kammala babin da yake bayani akan tausasawa talakawa da waɗanda ake mulka yau kuma za mu tashi daga babin da yake gaban shi bismillahir rahmanir rahim qala rahimahullah babul wali al'adil babin da yake bayani akan shugaba adil قال الله تعالى Allah yana cewa إن الله يأمر بالعدل والإحسان Allah yana umarni da adalci da kuma kyautatawa وقال تعالى Allah yana cewa وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ku yi adalci tabbas Allah yana son masu adalci وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله mutum bakwai Allah yana yi musu inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwa Ubangiji إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
shugaba adali na farko kenan sai kuma saurayi wanda ya taso a cikin ah, bautar Allah sai kuma mutumin da ya taso zuciyarsa tana rataye da masallaci Ah, na hudu shine mutane waɗanda suka so juna saboda Allah suka haɗa akan haka suka rabu akan haka sai kuma na biyar mutumin da mace mai daraja da kyau ta kira shi domin ya yi zina da ita amma sai ce ina jin tsoron Allah sai kuma na shida shine mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye ta ba wanda ya sani sai na ƙarshe daga cikin waɗanda Allah zai yi musu inuwa daga cikin waɗanda Allah zai yi musu inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa shine mutumin da ya tuna Allah yana shi kaɗai sai idanuwarsa suka yi hawaye.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Abu bin Lahas Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن المقسطين عند الله على منابر من نور waɗanda suke yin adalci to suna da wasu mumbarai daga haske a wajen Allah.
الذين يعدلون في حكمهم في أهلهم وما ولوا waɗanda suke yin adalci kenan a cikin hukuncinsu a cikin iyalansu da kuma abin da aka jibanta musu رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال an karɓo daga aufu ɗan malik allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم zaɓaɓɓun shugabanninku su ne waɗanda kuke son su suke son ku
وتصلون عليهم ويصلون عليكم kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم mafi sharrin shugabanninku su ne waɗanda kuke ƙin su suke ƙin ku وتلعنونهم ويلعنونكم kuke tsine musu su ma suke tsine muku قال قلنا يا رسول الله sai muka ce ya manzan Allah أفلا ننابذهم ba ma jefar da su mu kyale su mu ki musu biyayya ba قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة
annabi ya ce a'a ba za ku bar su ba in dai har suna yin sallah a tare da ku رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال an karɓo daga iyawar ɗan jama'a Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa
أهل الجنة ثلاثة ‘yan aljanna ɓangarori ne guda uku
ذو سلطان مقسط موفق wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi sarauta kuma yi adalci ya samu dacewa ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم da mutumin da yake mai tausayi wanda zuciyarsa take da sanyi ga dukkan mutumin da yake makusanci da kuma musulmi وعفيف متعفف ذو عيال da dukkan mai kamewa abin kamewa kuma ma'abocin iyali رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية babin da yake bayani akan wajabcin biyayya ga shugabanni a abin da yake ba sabo ba da kuma harancin yi musu biyayya a sabo قال الله تعالى Allah yana cewa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah da kuma shugabanninku
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ya wajaba ga musulmi ya yi biyayya ya ji ya kuma yi biyayya cikin abin da yake so ko yake ƙi sai dai in an umarce shi da sabo
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة idan an umarce shi da sabo to ba zai ci ba ba zai kuma yi biyayya ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga eh, shi Abdullahi dan Umar Allah ya yarda shi yana cewa
كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم mun kasance idan muka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan shi da biyayya yana ce mana cikin abin da za ku iya متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa من خلع من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له duk mutumin da ya cire hannunsa daga biyayya ga shugaba to zai haɗu da Allah ba shi da wata hujja
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية duk wanda ya mutu kuma a wuyansa bai yi mu baya ba to ya mutu irin mutuwa ta jahiliya رواه مسلم musulmi ya suka waito وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية duk mutumin da ya mutu yana mai barin jama'a to zai mutu irin mutuwar jahiliya وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya rasa shi yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ku ji kuma ku yi biyayya ko da an sanya muku bawa daga habasha a matsayin shugaba wanda kansa yake kamar kamar zabibi ma'ana kansa yake baki kiran saboda zabib shine inabi wanda yake busasshe so inabi busasshe yana zama baki
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ya wajaba a gare ka ka ji kuma ka bi cikin tsananinka da sauƙinka da lokacin da kake da nishaɗi da lokacin da aka takura maka da kuma lokacin da ka ga an fifita kai a kan kamana kamar ya zama shugaba yana kwasar dukiyar jama'a yana amfani da ita a karan kansa رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan amr allah ya yarda da shi yana cewa كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya فنزلنا منزلا sai muka sauka a wani masauki فمنا من يصلح خباءه daga cikinmu akwai wanda yake gyara rumfarsa ومنا من ينتظم daga cikinmu akwai wanda yake harbi da mashinsa ko kibiyarsa ومنا من هو في جشره a cikinmu kuma akwai wanda yake cikin garken dabbobinsa إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة sai wani mai shela daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shela ya ce a zo a taru
فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai muka taru zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم
babu wani annabi gabani na face sai ya zama haƙƙi ne a gare shi ya shiryar da al'ummarsa zuwa mafi alkhairin abin da ya sani game da su
وينذرهم شر ما يعلمه لهم ya kuma yi musu gargaɗi game da sharrin abin da ya sani game da su
وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها wannan al'ummar taku an sanya cin daɗinta da zaman lafiyanta a farkonta a ƙarshenta kuma akwai wasu bala'o'i da za su sami waɗanda suka zo a ƙarshe da kuma al'amura waɗanda ba za ku gane su yadda ya kamata ba mana ba za ku yadda da su ba
وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا
akwai wasu fitintunu kuma da za su zo wanda sashinsu zai dinga tunkuɗa sashi
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف kuma sannan fitina za ta zo sai mumini ya dinga cewa wannan ita ce halaka ta daga baya kuma sai ka ga fitinar ta tafi وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه
wata fitinar ma za ta zo mumini ya dinga cewa wannan wannan mana ya dinga tunanin ƙarshen fitinar ba zai yi kyau ba amma sai ka ga babu mamaki ba a cikin ta halakar sai yake ba
فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه don haka duk mutumin da yake ah, yana son Allah maɗaukake sarki ya nisanta shi daga wuta kuma ya shigar da shi aljanna to ya yi ƙoƙari mutuwarsa ta zo masa yana ne imani da Allah da ranar lahira kuma ya zama cewa yana so wa mutane abin da yake so wa kansa.
ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع
duk mutumin da yawa shugaba mubaya'a ya bashi tafin hannunsa da kuma zuciyarsa to ya masa biyayya inda ya iya yin hakan
وإن جاء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر idan wani daban bayan an yi wa shugaba na farko mubaya'a ya zo to ko kashe shi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال an karɓo daga wa'il ɗan gujo Allah ya yarda da shi yana cewa سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله wa'il bin hujr yake cewa salama ɗan yazid ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya kai annabin Allah
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا ya manzon Allah ya kake gani idan muka samu wasu shugabanni waɗanda suke neman mu ba su haƙoƙinsu amma su ba sa ba mu haƙƙinmu me kake umartan mu a lokacin فأعرض عنه sai annabi ya kaure kai ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai ya sake tambayarsa sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ku ji kuma ku bi saboda abin da aka ɗora musu yana kansu kuma abin da aka ɗora muku yana kanku na ku damu cewa ba za ku ba su haƙoƙinsu ba sai idan sun ba ku na
رواه مسلم musulun ne ya rawaito
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi dan masud allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها bayana za ku samu babakere da kuma ƙoƙarin gina kai ma'ana shugabannin da za su zo a bayana za su yi ƙoƙari su dinga ɗu- ɗiban dukiyar jama'a suna gina kansu hakanan kuma za ku ga wasu uma- za ku ga wasu abubuwan waɗanda ba ku yarda da su ba
قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا sai suka ce ya manzan Allah to me kake umartan mu a wannan lokacin قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ku ba da haƙƙin da yake kanku kuma ku roƙi Allah ya ba ku naku متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أطاعني فقد أطاع الله duk wanda ya yi biyayya a gare ni to ya yi biyayya ga Allah ومن عصاني فقد عصى الله duk wanda ya saba min to ya saba wa Allah ومن يطع الأمير فقد أطاعني wanda yake biyayya ga shugaba ya yi biyayya gare ni ومن يعص الأمير فقد wanda عصاني yake saba wa shugaba to ya saba min متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية Duk wanda ya ki wani abu daga wajen shugabansa to ya yi haƙuri, saboda duk mutumin da ya kasance ya fita daga biyayya ga shugaba ko da kwatankwacin taƙi ne to zai mutu mutuwa irin ta jahiliya.
رواه ال- متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Bakr Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man ahana sultana ahanahu Allah duk wanda ya wulakanta sarki to Allah zai wulakanta shi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau wa fil babi ahadith kathira fi sahih wa qad sabaqa ba'daha fi abwab a cikin wannan babin akwai hadisai masu yawa waɗanda suka zo a cikin Bukhari wasu kuma sun zo a can baya sun gabata
باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه babin da yake bayani akan hani game da roƙon sarauta eh, da kuma cewa kada mutum ya nemi a zaɓe shi a matsayin shugaba eh, sannan kuma abin da ya fi ga mutum shine kada ya anshi shugabanci sai dai idan ya zama babu yadda za a yi ko kuma ba wanda ya fi shi cancanta
قال الله تعالى Allah yana cewa
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين wancan shine gidan lahira wanda muka sanya shi ga waɗanda ba sa son girman kai kuma ba sa yin ɓanna a bayan ƙasa tabbas kyakkyawan makoma tana ga waɗanda suke jin tsoron Allah
وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Sa'id Abdurrahman bin Samura Allah ya yarda da shi ya ce
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة
manzo Allah tira da min Allah su tabbata gare shi ya ce min ya kai Abdurrahman dan Samura
لا تسأل الإمارة kada ka roƙi shugabanci فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
kada ka roƙi shugabanci saboda idan aka baka baka roƙa ba za a taimake ka a kanta idan kuma kai ne ka roƙa to za a baka da ita
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك idan kai rantsuwa amma sai ka ga warware rantsuwa shine ya fi alkhairi to ka aikata wannan abin da kai rantsuwa a kan shi sannan ka yi kafara متفق عليه fari da musulmi suka rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه قال an karɓo daga abu zarrin allah ya yarda da shi yana cewa قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce min يا أبا ذر ya kai abu zar إني أراك ضعيفا ina ganin kana da rauni وإني أحب لك ما أحب لنفسي tabbas ni ina so maka abin da nake so wa kaina لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم saboda haka kada ka shugabanci mutum biyu kuma kada ka kula da dukiyar maraya رواه مسلم musulun ne ya rawaito
وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu zarrin ɗin allah yarda da shi yake cewa قلت يا رسول الله ya ce ya manzan allah ألا تستعملني ba za ka bani wani shugabanci ba فضرب بيده على منكبي ثم قال sai ya buga hannunsa a kan kafaɗata sannan ya ce يا أبا ذر ya kai abu zar إنك ضعيف sai fa kana da rauni وإنها أمانة shi kuma shugabanci amana ne وإنها يوم القيامة خزي وندامة ranar alkiyama kuma shugabanci kunya ne da kuma nadama إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها sai wanda ya rike ta yadda ya kamata kuma ya ba da abin da ya waje ba kan shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إنكم ستحرصون على الإمارة tabbas za ku yi kwaɗayin shugabanci وستكون ندامة يوم القيامة amma za ta zama nadama a ranar alkiyama رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم babin da yake kwadaitar da shugaba da kuma alƙali da dukkan wanda Allah ya jibinta masa wani al'amari na musulmai akan cewa su yi ƙoƙari su samu mataimaka na gari kuma su guji zama da mutanen banza da kuma karɓar shawararsu.
قال الله تعالى Allah yana cewa الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين abokai a ranar alkiyama sashinsu yana zama maki ga sashi in ban da masu tsoron Allah.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Huraira suna cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله babu wani annabi ko kuma wani halifa da Allah ya halifanta face sai ya zama yana da mashawarta guda biyu akwai mashawartan da suke umarta shi da kyakkyawa kuma suke kwadaitar da shi akan haka akwai kuma mashawartan da suke umarta shi da sharri kuma suke kwadaitar da shi akan haka wanda Allah ya kiyaye shine zai zama kiyayayye رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga Aisha Allah ya yarda da ita tana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعينه idan Allah ya so shugaba da alkhairi sai Allah ya sanya masa mataimaki na gaskiya wanda yake idan ya manta zai tuna masa idan ya tuna zai taimaka masa idan kuma Allah ya so shugaba da saɓanin haka sai ya sanya masa mataimaki mutumin banza wanda in ya manta ba zai tuna masa ba idan kuma ya tuna ba zai taimaka masa ba رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai kyau wanda yake kan sharaɗin Muslim.
باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها Babin da yake hani a kan cewa duk wanda ya nemi shugabanci ko ya nemi alƙalanci to kada a bashi inda ya nuna kwaɗayinsa a fili.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Musa al-Ashari Allah ya da shi yana cewa دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي mun shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ni da wasu mutane biyu daga cikin 'ya'yan baffana فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك sai ɗaya daga cikinsu ya ce ya manzan Allah ka sanya mu shugabanni mana a cikin wani ɓangare daga cikin abin da Allah ya jibinta maka ɗayan shi ma ya faɗi irin haka فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سائله أو أحدا حرص عليه sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi mu ba ma ba da wannan al'amarin na shugabanci ga wanda ya tambaya ko ya nuna kwaɗayinsa a fili متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Masu mu saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala za mu ci gaba a darasi na gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.